ba mu fara ba to ba laifi bismillah rahman rahim na'am yanzu za ka saka والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الوصية كتاب الوصية باب الأمر بالوصية باب الأمر بالوصية وتغييرها وفي رواية وتعميرها littafinmu imamu malik allah ya masa rahama ya ce a wata nuska aka ce wata amiriha wata nuska aka ce wata giriha قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة كو عنده مكتوبة قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه أتاقة أتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعلا إلا أن يدبر مملوكا فإن دبره فلا سبيل له إلى تغيير ما دبر فإن لم يكن فيه تدبير فله أن يغيرها ما بدا آه ما عدا ما عدا التدبير وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حكم امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة كان كل موس قد حبس ماله الذي أوصى به فيه من العتاقة وغيرها وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره قال مالك فالأمر عند عندنا الذي لا اختلاف فيه إنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير عفوا malam ya ce babin da ke magana akan kitabul wasiya da umarni da yin wasiya wasiya shine abin da mutum zai yi ya ba da umarni idan ya ga mutuwa ta zo masa ko kuma yana raye ma ba wai mutuwa ta zo masa ba a kamar yadda nasi ya tabbatar ya kawo mana hadisin a nafi an abdullahi bin umar manzo Allah ce ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wasiyatu maktubatun aw inda maktuba imamu malik ya ce al'amurul bai kamata ba ka yi mutum ya kwana-kwana biyu face wasiyarsa tana abinda muka yi ijimai a kai shi ne mai yin wasiya idan ya yi wasiya yana da lafiya sai hati au maradiyi bai wasiya ko kuma a lokacin bai da lafiya ya ba da wasiya a cikin wasiyar akwai ataka in an ce ataka masdar ne kamar al'itku ya yi wasiya yanta wani a taƙatu raƙiƙin min raƙiƙihi a yanta wani bawa a cikin bayansa a gairu zalik zai mutu ne sai ya ce bawansa wani a yanta shi a cikin bayansa to wannan fa'innahu yughayyiru min zalika ma bada lahu in ya ga dama zai iya canjawa in ya ga dama zai iya canjawa yughayyiru ana nufin yubaddilu yughayyiru bi ma'ana yubaddilu na'am malam ya ce ya halatta kenan a canja idan ya yi wasiya a kan ‘yan tabawa sai ya ga cewa ba zai ‘yanta shi ba zai iya canjawa wa ya suna umin dali kamar shan hatta ya mutu zai aikata abin da ya ga dama har mutuwa ta same shi ya ce fa'in a habba an yattarha tilka الوصية أن يسو أن يطرها أن يطرها أن يبطل أن غاني يتشنجا كو يلقي يجيفر da wannan wasiya din ya canja ta zai iya wa yubdilaha fa'ala ya iya yin haka amma wanne ne bai zai ba illa an yudabbira mamlukan sai dai in ya rubuta wani bawa mudabbari ya dora masa tadbiri abinda ake nufi da tadbiri wato ya ce anta mudabbar kai idan bayan na mutu to kai yantace ne ya gaya masa kai bayan na mutu kai yantace ne to wannan kaga alkawari ya yi yanzu ya ga zai mutu kuma zai ce ya fasa? a'a fala sabila lahu ila taghyiri ma dabbara ya mai da shi mudabbari ba bai canja ba fa in lam yakun fihi tadbirun in babu in yantawa ne ba mai da shi mudabbari ba to yana iya canjawa ma adad tadbiri banda tadbir in an ce tadbir ka ce bawanka gashi nan in ka mutu ya zama yantacce to wannan yana da dama a ana da dama a canja inda ba tadbir ba ne saboda manzo Allah ce ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi bihi yabitu laylatayn illa wa wasiyatu indahu maktuba ko maktuba indahu qala malikun فلو كان الموسي لا يقدر على تغيير وصيته idan mai wasiya bai da dama bai da hali ya canja wasiyarsa wala ma zukira fiha min al ko abin da aka ambata a cikin na ‘yantawa to kana kullu musin qad habasa malahu alladhi awsa fihi min al-ittaqati wa ghayriha kenan dukan wani mai wasiya ya habasa mana'a ne ya hana dukiyarsa da ya wasiya a ciki daga ‘yanta wani ko wani a makamancin wannan waƙad yusuf rajulu fi sihatihi wa inda safari ya halatta mutum ya wasiya a lokacin da zai tafiya ba sai mutuwa ba ko kuma yana zaune ma lafiya za ka ce na yi wasiya a dukiyata a bani kaza a bani kaza kenan ba hana wasiya aka yi ba hana canja wasiyar bawa mudabbari ne babu kamala a ciki ka cewa ne in dai na mutu ka zama da kuma ka zo ka canja bai kamata ba an gane malik ya ce al'amarin da yake babu saɓani a wajenmu a mutum zai iya canja wasiyarsa abin da ya ga dama amma gairar tadbir kawai abin da za ku gane a cikin wannan babin ya halatta mutum ya wasiya ya canja wasiyar idan dai ba ba cewa ya wani bawansa mudabbari ne ya canja ba kenan ya halatta canja wasiya menene wasiya a bawa ne gida kaza a bawa ne dubu ɗari kaza a yawa ne kaza a yawa ne kaza daman kayanka ne ai haka ne to ka ba da umarni ka ce ai kaza kuma ka fasa to ba shi kenan ba eh babu wata damuwa ce Allah sa kuna gani sai babu jawazu wasiyati sagiri wad da'if wal musabi was safihi a nan malam zai kawo mana halaccin yin wasiya na yaro zai iya wasiya ɗan ƙaramin yaro ya yi wasiya da kuma ke mai rauni ne ko kuma wanda ya kamu da wani abu haka an shafe shi da wani musab ko wawa an gane ko akwai safi wawa za ga wasu dolaye ne haka to kai ya je ɗebe ɗan abin nasa ya ba wani يا هلتا قال حدثني مالك عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد عن حزم عن أبيه أن عمرو ابن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له إلا ابنة عم له إلا ابنة عم له آه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فليوصي لها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم بعد ذلك وابنة أمه التي وابنة أمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي توقعتك إسا um, amrubin sulaim azuraki ya ba da labari cewa wata rana an gaya umar ɗan khattab allah ya da shi khalifa akwai wani yaro wato yafa'an ibn al-asir ya ce al-yafa ko al-yafi'u المرتفع من كل شيء ya ɗan girma amma kuma bai fara mafarki ba gulamun ya fi'a ya ɗaga amma bai fara mafarki ba daga gassan yake kabila ce daga azd ita gassan ɗin magajinsa a sham yake yaro ne mai kudi zumal bayi da komai sai ya guda ɗaya bayi da komai sai ya ɗar gidan baffansa walaisa lahu ha'una a nan inda yake babu kowa cikin yan uwa sai yar gidan baffansa umar ibn khattab ya ce ya yi mata wasiya ita wa ita yar gidan baffan nashi ya yi wa yar gidan baffan nasa wasiya ya ce kin ji kin ji ga abin da nake so قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم sai ya yi mata wasiya da wata dukiya wanda dukiyar ana ce da ita bi'ir jusham wata rijiya ce ta jusham amurbin sulaim ya ce aka sai da wannan rijiya ta jusham bisalasin alf dirham dirhami dubu talatin kaga kudi ne mai yawa kenan ita kuma yar gidan babban nata nasa da yi mata wasiya ita ce ummu amr bin sulaim az-zuraqi mahaifiyar amr bin sulaim az-zuraqi to ashe wannan hadisin da imamu malik ya kawo mana yana nuna ya halatta al-gulamul yafi'a yaro da bai mafarki ba bai balaga ba ya iya yin wasiya na'am eh shi ne eh shi ne shi ne kenan yaro ya halatta ya yi wasiya shi ne muhallin shahid ɗin hadisin وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان غلاما من غسان حضرته الوفاه بالمدينه ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له ان فلانا يموت افيوصي قال عمر نعم فليوصي قال يحيى بن سعيد قال أبو بكر بن محمد وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة قال فأوصى بمال له يقال له بئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له شكرا wannan riwayar ya ce daga abubakar ibn muhammad bin amr abubakar bin muhammad ibn amr ko wani yaro ne daga gassan mutuwa ta zo masa a madina kuma bai da magaji a madina sai a sham ne irin wancan hadisin ne dai kawai ya zo da wata siga wani zai mutu a fayusi zai iya wasiya umar ya ce na'am falyusi yayi wasiyarsa kenan dai wannan yana da nuna mana ashe yaro karami ya halatta yayi me yayi wasiya yaro karami ya halatta yayi wasiya anna gulaman min gassan hadaratu lufatu wa warisuhu بالشام فذكر لعمر بن الخطاب إن فلانا يموت أفيوسي قال عمر نعم فليوسي قال يحيى بن سعيد قال أبو بكر بن محمد وكان الغلام ابن عشر سنين yaro kam ashe shekararsa goma ne kwata-kwata shekararsa goma ko kuma shekara sha biyu kaga hadisi ya nuna mana har ɗan shekara goma ko ɗan shekara sha biyu ma ya halatta yi wasiya sai ya yi wasiya da wata dukiyarsa a shi wata rijiya ce da ana ce da shi bi'ir jisham fa ba a ha'alu ha bi talatina alf dirham ahaluha ma'abuta wannan a wasiya ko wannan rijiya da aka yi wasiya sun sai da ita dirhami dubu talatin to kawai dai abin da ake so halaccin yaro karami ya yi wasiya yahaya ya ce na ji malik yana faɗa a riwayar abi musa bin zuhuri da suwaid bin sa'id al'amurul mushamau alaihi inda na abinda muka yi ijimai in ji imamu maliku anna da'ifa fi aqlihi da wasafiha mai rauni a hankalinsa da yaro ai da wawa kai mai rauni tabuwa al-musab alladhi yufiqu ahyanan wani lokacin ya dan farka mai dan tabuwa haka wani lokacin yana dan farkawa ya dawo hayyacinsa waɗannan gabaki ɗaya ta juzu wasayahum ya halatta duk su yi wasiya amma a lokacin da za su yi wasiyar idan kana ma'ahum ma yu'rafu min uqulihim a tare da su akwai abin da za a gane na hankalinsu cewa suna sane da abin da suke wasiya ma'ana lokacin da suke cikin hankalinsu to in sun yi wasiya babu laifi fa amma man laysa ma'ahu min aqlihi ma ya'rafu bi ma ya'rifu bi bidhalika ma yusibi amma wanda yake babu a hankalinsa babu abin da zai gane baya cikin hayyacinsa da zai gane ga wasiyar da yi wa kana maghluban ala aqlihi an rinjaye hankalinsa wannan fala wasiyata la babu wata wasiya da zai shikenan mun karu imam malik ya gaya mana ya halatta waɗannan bayan Allah a su yi wasiya wannan ba laifi bane za su iya yin wasiya na'am wawa wancan musab kuma mai dan tabuwar hankali قال باب الوصية في الثلث لا تتعدى Imam Malik ya ce babin da ke magana akan wasiya a cikin ɗaya bisa uku kar a tsallake me ake nufi mutumin da yake da miliyan talatin ya zo zai mutu to abin da aka ba da dama a wasiya akan miliyan goma kada ya yadda wasiya akan miliyan sha biyar wanda yake da yar dubunsa talatin ya zo zai mutu to duk abin da zai na aikin alheri ba zai tsallaka 10,000 ba kaga wannan allura ne da hakkin magada kar a musu keta a musu mugunta to kaji malam kudin da kake tarawa ma ayi ba naka bane in ka zo zaka mutu kana ganin mutuwa bari ka gina masallacin juma'a ba zai ginu ba dole ka bar musu in bari za ka yi su je su ci wannan kudin su sha giya dai dole ka hakura ka bar musu ha ba duk wanda ya samu kudi bai more ba yayi wa kansa na'am ban ji ba to ka ji wa in ba sa shirya da yan gida ya ka bari suka fito daga karkashin ka ai duk wanda ya kuskure ya haifi da ko ba ka shiri da su shikenan duk abin da za ka yi ka ce ai wani abu na alheri kar a yadda ya wuce ɗaya bisa uku la ta ta'adda to kaga wannan ai an yi maganin mutane amma kaga kana raye a yanzu ba mutuwa za ka yi ba komai ba za ka iya bankar da kudinka wani ya ce tab ai mala na samu kudi ni kaza ma ba na sayan wai rabin kaza ko wani cinya ya ce guda ne ke siya ya ce in je durkusar da ita a falo na a haka a kefen na zan taya ga wanda yana da ambishin zai gina masallaci ko makaranta na'am ko mutuwa ta zo masa kudin adadinsu sun kai yaya sun kai ɗaya bisa kan dukiyar ai ai in dai mutuwa ta gindaya sai dai a zabtare a bashi ɗaya bisa uku la ta ta'adda ƙwarai kuwa hakki ne na magada ai na'am na'am ba mu dabbari shi wannan sai dai a sa lokaci kai abinda ya zo a shari'a kai ne za ka ce in ka mutu kai saboda ai kai ne kake mallakansa za ka yi mai tadbiri ne tunda kai ne mamallakinsa ka fahimta ya halatta kai haka ɗin amma dai asali shine ka ce kai in ka mutu na'am eh wannan suna da haƙƙi wannan suna da haƙƙi tunda ai ba shi bane uban wani ne daban kuma a lokacin kaga ai ya zama mallakar su ne yana mutuwa shi ai mulkin bautar ta tashi daga hannunsa yanzu idan ya ce in wane ya mutu ka zama ɗa to sai ya riga wanin mutuwa yanzu wannan dukiyar da ya bari da bayan da yake da su nawaye na magada to ya yaya zai zo dokarsa ta ci gaba da aiki bayan mallakarsa ta saraya bayan ya mutu kaga ba amfani magadan sun fi gaskiya eh ba zai kyauta da abin da ba na shi ba قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعيد عن بن سعد بن ابي وقاص عامر ne wannan dan gidan Sa'd bin Abi Waqqas Amir an abi Sa'd bin Abi Waqqas annahu qala جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقلت فالشطر قال لا فقال لا فقلت الثلث ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك آه قال فقلت يا رسول الله أم أخلف بعد أصحابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفئ بك أقواما ويضر بك آخرون اللهم امد لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مات بمكة wannan hadisin kun san shi hadisi ne sananne mashuri a hadisin sa'ad bin abi waqas wanda ɗansa amiru ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yana gaida babansa a hajjin bankwana ya shiga wani ciwo mai tsanani sai ya ce da shi ya manzan Allah ka dai ga irin yadda ciwo ya kai ni kad balaga bi min alwaji ma tara kuma ni ina da kudi wannan ya nuna a cikin sahabbai akwai masu kudi sa'ad ibn abi waqas yana da kudi ya ce ba wanda zai gaje ni sai ya guda daya zan iya raba dukiya ta kashe uku in bayar da sadakar kashi biyu shine afa a tasaddaku bi sulusai mali zan iya yin sadaka da biyu bisa uku kaga biyu bisa uku ya fi ɗaya bisa uku to shi yasa aka ce bai halatta ba mutum ya sadaka da sama da ɗaya bisa uku annabi ya ce la yana da dubu talatin sai ce ya halatta na ba da dubu ashirin in bar wa yarinya ta dubu goma a'a fashatru to rabi fa in raba dukiyar gida biyu sha biyar sha biyar in ba da sha biyar ya halatta mutum zai mutu ya ɗauki rabin dukiyarsa ya bayar da ita sadaka saboda Allah kaga fa Allah zai bayar amma ba a yadda ba annabi ya ce la ya ce asulus to ɗaya bisa uku fa to a wata riwayar manzo Allah ce asulusu wasulusu kathir au kabir ɗaya bisa uku ya ɗan jinjina ɗaya bisa uku kai haiko ɗaya bisa uku ma dai mai yawa ne ko kuma dai babban kuɗi ne shi ma ɗaya bisa uku kawa da ɗaya bisa uku a dukiyarka za ka mutu kai sadaka kai shi ne aka rawaito da mutane sun ɗauke daga ɗaya bisa uku masu mai da shi ɗaya bisa hudu to da ya fi dacewa ma da abin da annabi ya ce don na ya jinjina akan ɗaya bisa uku ma ɗaya bisa uku ba hudu ƙwarai ni kullum abin da nake so ku gane a nan malam kudinka ne fa tun da baka yi amfani da shi ba sai da ciwo ya tafke ka ya rafke ka ya kama ka ka tabbatar za ka tafi ne kake so kai aikin alheri sai an ƙayyade maka me za ka yi mana alheri tab ai duk wanda ya samu bai samu ya aikata alheri da dukiyarsa ba ya yi kuskure to ballantana ma ka kuskura ka mutu kan ma baka yi ba wani bawan Allah ya mutu mai dukiya abokanansa suka ce kash wani bai san zai mutu ba saboda ko islamiyya ɗaya bai taɓa ko aji ɗaya bai taɓa yi ba wani abu da na sadaka jariya suka je suka yi mitin suka samu 'ya'yansa kai an fa samu matsala alhaji ya tafi bai wani abin alheri ba mun yi shawara mu abokanansa za mu gaya muku cikin miliyoyin da ya bari ku taimaki ubanku ku gina mai masallacin juma ya dan samu abin da zai rinka tafiya masa yana kabari suka ce za su yi mitin to ai kudin ba nasa bane yanzu ai kudi ba nasa bane ai kana mutuwa sun zama ba naka bai ka baya aka yanke shawara wasu suka ce a to ku yanzu dan me za ku yi masa abin da baya so yan yan suka ce ya za a yi wa masa aiwa baba abin da baya so eh suka ce da yana so da ya yi baya so ne suka gaya abokanai suka ce alaji kar wanda ya taba mana taro ƙwarai abinda suka faɗa gaskiya ne amma bai da daɗin ji kowannen mu wallahi al'azimu ya yi wa kansa ƙyamun laili Allah kai mana afuwarsa kai mana afuwa Allah ka gafarta mana Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu magana tana kuna ganin mai sauki ne ko tana da mugun wahala wallahi yawanci mun fi mai da hankali mu tara abin da 'ya'yanmu ne za su gaje shi ba mu za mu amfane shi a kiyama ba Allah Allah nake gamu yep. da shi kai ka bar magadanka an tazara kalmar tazara ta turuka ka bar magadanka suna cikin wadata shi ya fi an ka bar su alatan in an ce ala ana nufin jam'i ne na a'il ala ya ilu idan fitakar faƙiri shi ya fi a kan ka bar su faƙirai talakawa ya takaffafunan nasa suna miƙa tafin hannunsu wato yas'alunahum bi akuffihim suna tambayansu da tafukan hannu suna roƙo kenan a larabci akan ce takaffafan nas wastakaffa idza basata kaffahu lis-su'ali idan ya shimfiɗa tafin hannunsa da me yana bara yana roƙo annabi ya ce ka bar ‘ya'yanka cikin wadata kasi roƙo ya ce kuma in naka lantun fik na faƙatan taftari biha wacce Allah ta baraka wa ta'ala ila udirta biha babu abin da za ka ciyar kana neman lada akan wannan abin da ka ciyar babu shi ku zo ku jona a nan mana kai ba ga soket a nan ba ku jona shi in kun dora ta akan wani abu za a ji ai duk abin da zaka ciyar in dai kayi dan Allah ne illa ujirta biha sai an baka lada yace har loma da zaka sa a bakin matarka loma da zaka ciyar da matarka insha Allah akwai lada duk abin da ka ciyar da matarka iyalinka zaka samu lada to wannan abin da annabi ya gaya masa a sai ya ji ashe zai dan daɗe tunda har an kwaɗaita masa in ya zo yi aikin alheri kenan har ma zai samu 'yan kwanaki wato da zai ci gaba da rayuwa har ya zo ya aiki har da zai samu lada ya ce zan saura ne bayan abokanena da suka tafi ɗaya kenan a bashi a makka kuma zama a makka saboda su a ƙa'ida a shari'a mutum ya hijira ya bar gari to ba a so ya mutu a garin don ladanka na hijira ya cika to ya kamata a ce ka mutu a wani gari ba ba wannan garin ba yanzu bari na za a yi bayan abokane na saboda rashin lafiya na wanzu Allah ya ce matukar aka bar kaɗin Allah ya baka nisan kwana shine tukhallafa na biyu ɗin ba za ka mutu a maka ba kai aiki aiki na kwarai kana neman lada face sai Allah ya ƙara maka matsayi da daraja wasu za su amfana da kai yanfa'u bika aqwamun wa yadurru bika akharun wasu za su amfana da kai wasu kuma za su cutu da kai abinda ake nufi kudinsa zai yi alheri ga wasu wasu kuma za su cutu da shi saboda za a je jihadi har zai kashe wasu annabi ya addu'a ce Allahumma amdili ashabi hijratahum Allah ka zartar wa sahabbaina hijrasu daga al-imda ne al-imda wa al-infaz kaman ka ce Allahumma atmim ya Allah ka cika wa sahabbaina hijrasu ka ba su lada karka juya su a baya wala taruddahum ala aqabihim ishe wanda ya dauki tsammani shine Sa'd bin Khawla yarsilahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah yana jiya masa zafi shine yarsi yana jiya masa zafi sallallahu alaihi wasallama saboda ya mutu a Makka wannan sai ke nuna ba a son idan mutum hijira ya mutu a garin da hijira na'am eh haka ne قال حدثنا مالك عن عثمان بن حفص بن حفص بن خلدته عن ابن شهاب أن أبا لبابة ابن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أحجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلئ من مالي صدقة إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يجزئك من ذلك الثلث قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل الذي يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي فلان يخدم فلانا الإنسان كان آخر يسميه ما عاش ثم هو حر فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت قال فإن خدمه الأبد ثم يتحاصان يخاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه ويخاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كان له إجارة بقدر حصته فإذا مات الذي جئل له خدمة العبد ما عاش أتقى العبد قال وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته إنه قد زاد على ثلثه فإن الورثة يخيرون بين أن يؤطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ ولا بد لأهل الميراث من إهل الخصلتين إما أن يعطوا أهل الوصايا ما سماه الميت وإما أن يعطوهم ثلث مال الميت baligan ma balagha shi ne amfanin za ka sai littafi ka rinka siyan original kaga wannan bugun kasuwa kenan yawanci ba ku da shi ko? annabiyun ma babu kala malikun din wa samitu malikan قال يحيى سمعت مالك akwai shi ya kulu eh to da dan dama dama kenan to shine ni littafi na wannan tafiyayye ne sai da aka haɗa riwayoyi riwayoyi na maliku a wannan nan waɗaɗen nan masu yawa yahya laisi القانبي أبي مصعب الزهري الحدثاني ابن بكير ابن القاسم ابن زياد محمد بن الحسن duk ƙare-ƙaren muwadda da rage-rage da saɓani da lafuza gaba ɗaya na muwadda duk akwai shi a cikin wannan littafin da aka gubi hankali kar wani ya ji na yi wata magana ya ɗauka babu ita akwai ta wannan ita ce original muwadda a bari dai a yi auren tukuna man nasir man nasir jiya ya ce a gaya muku fa aurensa ya kusa ko yaushe ne ne to wai malam alkurawi yana wai daman baka taba aure ba ta masha Allah za mu sha an gwanci man nasir ka yi ƙoƙari ka yi sanarwa fa ɗalibai su je ɗaurin auren nan kaɗan neman nasu abu ya yi kyau ƙwarai za ka shigo gari kenan to kakan je zance a ka faɗi gaskiya mana ban ji ba duk sati biyu kake leƙawa to in ka je kuna yin kamar awa nawa bayan la'asar kafin magariba sun tashi Allah sa albarka ustazi ya ce ne ko? ustazi ya ce? to ka mana maka murna ma nan alhamdulillah gaskiya na mamu to Allah sa albarka eh za mu zo Aiman Nasir insha Allah in dai an sanar da mu akan lokaci eh ka gaya malam Atiku fa rinka sanar da dalibai yana jaddadawa fa cewa daurin auren ma nasir lokaci kaza ne to Allah sa mu dace um, ina za mu tashi قال يحيى سمعت مالكا يحيى يتي ناجي مالك ابن انس كينن رواية ابي مصعب الزهري yana cewa dangane da mutumin da ya yi wasiya da ɗaya bisa ukun dukiya wani mutum ne yana da kuɗi ya ba da wasiya ɗaya bisa uku a cikin dukiyarsa sai ya ce gulami fulanun yakhdumu fulanan yace yaro na wane bawa na wane da yake yin wane aiki yaro na wane da yake yi wa wane aiki yace wani mutum da ya ambata yakhdumu fulanan li insanin akhar yusammihi ma'asha ثم هو حر لا انت شيء yace shikenan fayujadu al'abdu sulusa malil mayyit shi bawan sai samu ɗaya bisa ukun dukiyar mamacin na'am ban ji ba eh za mu yi bayani insha Allah to sai aka duba khidmatul abdi hidimar bawan sai aka kimanta ta da yawa wancan mutumin mana iya rayuwar bawan nan nawa iya rayuwar bawana da yake aiki mawa ne to na yan tashi ya zama ɗa to sai malam yake cewa sai a zo a bincika to yanzu kenan ya yi shekarun da yana yi wancan mutumin aiki a matsayin bawa kenan ba bawa bane tunda an yanta shi tunda ya ce ma Aisha to abinda za a yi sai a raba fa yatahassani kalmar tahas abinda ake nufi al-iktisam al-mal baina an-nas hisas sai a buga lissafi a ga yuhasu alladhi usiya lahu bisulusi bisulusi bisulusi بثلثه wanda ya yi wasiya ɗin sai a bashi ɗaya bisa uku wa yi hasul lari usiya lahu bi khidmatil abdi bi ma ƙuwima lahu min khidmatil abdi to sai kuma wanda bawan ya yi masa hidima shi ma sai a kimanta khidmatul abdin hidimar bawa a ga adadin shekara nawa kuma in kudi ne zai kai yaya sai a raba a ce kai ka dauki kaza shi ma wannan ya dauki kaza fa ya'khudhu kullu wahidin minhuma min khidmatil abdi kowa sai dauki daga raban da aka kasafta na hidimar bawa din aw min ijaratihi ko kuma a dauke shi a matsayin haya tunda ba bawa ba ne da bawa ne ba zai zama ijara ba amma tun da ya zama ɗa to sai dai a biya kuɗi kamar yanzu kai yanzu in kai wani aiki ai ba za a ce kai bawa ba ne ta tafi a banza aikin kuɗi ne sai a biya in kana lahu ijara bi qadri hissati fa in mata alladhi ju'ila lahu khidmatul ab idan wanda aka sanya masa bawa ya masa hidima din ya mutu to a takal abd bawa da ya intu kawai abin da yake nufi anan a dunkule yayin da wani ya ce bawa na da yake wajen wani iya tsawon rayuwarsa yantacce ne to sai a duba wahalar da ya yi a wurin wancan da yake masa hidima sai a ƙasa ma a ga menene za a bashi menene kuma ya yi na kudi menene za a ɗauka a cikin ɗaya bisa ukun dukiyar wato mamacin ko kuma mai mamallakin bawan malik ya ce dangane da wadda ya wasiya a cikin ɗaya bisa ukun dukiyarsa mutum ne yana da miliyan talatin sai ce a bawa ne miliyan uku a bawa ne miliyan biyu a bawa ne miliyan ɗaya a gina masallaci miliyan hudu a kai mahaifiyata aikin hajji miliyan kaza ko da yake la wasiyata li warisin wannan ba za mu shiga ciki ba ya dai wasiya ga wanda ba ya ci gadansa ba tunda a ka'ida duk wanda za ka yi masa wasiya to ba zai ci gadanka ba za mu zo shi ma mu karanta wannan ya ce yusammi malan min malihi ya ambaci wata dukiya cikin dukiyarsa to sai wasu cikin magada suka yi zanga-zanga sai suka ce su ba su yadda ba ya yi ƙari ai ya yi ƙari sama da ɗaya bisa uku kamar alhaji ne zai mutu yana da miliyan talatin aka ga yana ta zabgar da kuɗi yana ta kyauta yana ta kyauta yana ta kyauta sai yaran sai suka yi mutum suka ce to ai ya wuce ga'ida tunda wasiya yake yi wannan kudin da yake rabawa din ya fi ɗaya bisa ukun dukiyar zada ya yi ƙari fa ya ƙulu wa rasato inna hukar zada alayya sulusi fa inna alwarasata yukhayyiruna baina أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كوكما ويأخذوا جميع مال الميت su magadan suna da dama waɗanda aka yi wa wasiya ɗin ubansu yi wasiya su nemi kuɗi daga wurinsu su su ba wa 'yan wasiya wasiyarsu su ɗebe duk dukiyar uban su rabe a daidai ko kuma su raba wa 'yan wasiyar bisa ukun dukiyar mamacin abinda maliku yake nufi a nan da wani zai zo cikin wasiyar da zai yi yana da miliyan talatin ya ta yi ya ta yi ya ta yi sai aka samu ya tsallake miliyan goma don miliyan goma ne kaɗai kamata yi to ga yadda za a raba rikicin ko dai ku ɗauka ku biya daga menene ne daga aljihunku ku bayar ku rabe dukiyar mamacinku daidai babanku ya yi sadaka ko kuma ku ɗauki iya ɗaya bisa ukun da Allah ya bar masa na shari'a kun fahimce ni ku ce wanda aka yi wasiya iya abin da za mu ba ku kenan su gyara ta saboda ai wannan al'idrar ne fil wasiya mutum yana da wani babban gida saboda yana yi baya shiri da 'ya'yansa kurin ya ce a sassara gidan nan a mai da shi islamiyya da gidan marayu ya za a yi magadan ka ya ce su je can su karita ina da wata gona a gwarzo akwai wata a ɗan bata su je can su raba sai aka buga aka ga ayyau ai ya kyautar da ya fi rabin kuɗin da dukiyar to ba za a yadda da wannan ba mun fahimta to shine abin da yake nufi fa yusallimu ilaihim sulusahu fa takunu huquqahum fihi in aradu baligan ma balaga koma nawa ne wala budda li ahli almiras min ihda alqasataini kamar da ne bayani imma yutu ahli alwasaya ma sammahu almayyit wa imma yutuhum sulusa mali almayyit baligan ma balaga ɗaya bisa ukun abinda mamaci yake da shi ko wato in ka kasanta ko da ma baliga ma balaga ko nawa ya kai gabaki daya an gane wannan ko طيب سيمو داكتا أنا إن شاء الله وبسيمو دورا ina ai tunda ai ba karatu ake ba kama kallon